musulmi wanda yake ya sami iko أبونا محمد بن عبد الله بن مبارك العزيزي قال حدثنا أبو هشام واسمه المجيرة المجيرة بن سلمة قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال abu huraira ya ce حلب رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba وسلم الناس ya yi wa mutane huduba قال ya ce da su إن الله عز وجل hakika ubangiji azza wa jalla فرض عليكم الحج
ya faranta hajji a kanku قال رجل sai wani mutum ya ce من كل عام ya rasulallah hajjin nan wajibi ne a duk shekara wajibi ne a ce duk shekara musulmi sai ya je ya yi hajji فسكت عنه manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru حتى عاد ثلاثا har shi mai tambayar ya sake tambayar har sau uku فقال sai manzon allah ya ce لو قلت نعم da na ce eh لوجبت da hajjin ya zama wajibi a kan duk shekara ولوجبت da a ce ko hajjin ya zama wajibi a kan duk shekara ما كنتم بها da ba za ku iya tsayawa da haka ba ba za ku iya zuwa hajjin duk shekara ba
تعلموني ما ku تركتكم kyale ni matukar na kyale ku إنما هلك من كان قولكم in بالغيب ba a bayani cewa ai kaza wajibi ne sau kaza ba aka faɗa a ɗauka kenan sau ɗaya kan cewa sau ɗaya wannan yana daga hujjojin wanda suka ce umarni baya hukunta maimaitawa al'amru la ya katari takarara a umarni bai hukunta maimaitawa in an ce a yi kaza in an yi sau ɗaya shi kenan sai dai inda a wajen umarnin aka ce a yi ta yi ko ko aka rataya da wani lokaci kamar cewa ku yi sallah duk sallar rana ta faɗi dole sai a ce duk sallar rana ta faɗi ana bukata a a yi sallah amma dai ku yi sallah kawai to za a ɗauka aka yi sallah sau ɗaya shi kenan إنما هلك من كان قولكم dahi dai abin da ya jawo al'ummar da suke gaban ku suka halaka shine yawan roƙan tambayar su yawaita tambaya a ce a yi abu a maimakon a yi a yi ta tambaya ya za a yi ne da yaya da yaya wakaci kaza ne a yi ta tambayoyi wata lafiyar al'ambiya inda yawan saba wasu ga annabawansu فإجابتكم shi بالشيء yasa ina matar ku da abu ووجوه مثلا fawudu bihi ku yi riko da shi iyaka ikon ku وإذا نهيتكم in na hana ku daga abu to فاتبعوا wannan ku bashi gaba ɗaya abin da duk nace ka ku yi to gaba ɗaya ku bashi
أبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سيد بن أبي مريم قال أنبأنا موسى موسى بن سلمة قال حدثني ابو جليل بن حميد عن ابن شهاب عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس عباس عن رسول cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya tsaya ya tashi yana mai huduba قال sai ya ce إن الله تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faranta muku ku je ku yi hajji قال الأقرب بن حارث sai a garin hadisin ya ce أتم.
wanda yake daga banu tamim wanda yana cikin mu'allafatu qulubuhum a kullu amin ya rasulullah hajjin wajibi ne akan mu duk shekara فسكت manzo Allah ya shiru فقال daga baya yace لو قلت لا da na ce eh لوجبت da hajjin ya wajaba akan ku duk shekara ثم إذا لا تسمعون kuma a sannan ba za ku ji ba ba za ku yi biyayya ba ولكن له sai dai hajjin da yake wajibi akan dukkan musulmi wanda ya sami iko shine ya je hajji daya in yi hajji daya to ya bada farilla bayan nan sai kuma abin da yake mustahabi باب وجوب الأولاد babin cewa umra ma wajiba ce أخبرنا محمد بن عبد الله قال- قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي عن أبي أبي قال ya ce يا رسول الله ya rasulallahi إن أبي hakika mahaifina tsoho ne ya ta kwakwafe لا يستدي الحج bai da ikon a ce ya haji da kansa bai da ikon yi umra ونزعنا baya i- bai da ikon hawa kan dabba kan raƙumi قال sai manzo Allah ya ce da shi حج عن أبيك ka وأتم je ka wannan ka haji na kai masa umra ashe kenan aka hada tsakanin abu biyu to ya huku- ya nuna cewa duk hukuncin su daya wannan wannan shine masabar shafi'awa a wajen shafi'awa umra wajiba ce yanda haji yake wajibi umra ba wajiba ce amma wajen malikawa su sun ce umra sunna ce ba wajiba ba باب فضل الحج الولي babu farlar haji wanda yake abin karba wanda aka yi nagarta a ciki har ya samu karbuwa عن أخبرنا عبدة بن عبد الله السفار البصري قال حدثنا سويد وهو ابن عبد الكربي عن عن زهير قال حدثنا سهيل عن عن سم- عن سمي عن أبي سالم عن أبي هريرة قال
da ya ce abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم magana sallallahu alaihi wasallam ya ce حجة مبرورة hajji wadda take akai nagarta a cikin ta ta samu karbuwa ليس لها جزاء ba wani sakamako gare ta sai aljanna
والعمرة إلى العمرة umra har zuwa ai wata umrar كفارة لما tana kankare duk zunuban da aka yi tsakanin umrorin guda biyu حضر wato عمرو بن العاص ibn abdulbari ya ce wanda ake kankarewa fa ƙananan zunubai ba manyan zunubai ba amma wasu cikin malamai sun ce a'a da manyan zunuban da ƙananan zunuban da ana kankarewa to
حضر حضر عمرو حضر عمرو بن منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني سهيل عن سمي عن أبي سالم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا تولد عن النبي صلى الله عليه وسلم
حجة مبرورة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hajji da aka yi ta aka yi nagarta a cikin ta ta samu karbuwa ليس لها ثواب ba ta da wani lada in ba aljanna ba مثله ta wato kamar wancan hadisin سواء a daidai wa daida إلا أنه قال sai dai ya ce ما بينه ita umra tana kankare abin da ke tsakanin su ba kafaratun ba ba suna ya kawo ba fi'ili ya kawo kuka firma bainahuma wanda cewa kuka firma bainahuma har ya fi nuna tajdidi ina shi fi'ili yana fa'idantar da tajdidi ko sabunta
إلا باب فرد الحج babin faralar hajji أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال يتي سأل رجل عن النبي صلى الله عليه wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam قال yace da shi يا رسول الله ya rasulallahi أي الأعمال أفضل a cikin ayyuka gaba ɗaya wani aiki ne ya fi قال الإيمان بالله manzala ce ba da gaskiya da Allah قال ثم ماذا san yace sannan kuma wani aiki ne yake bin sa a fifiko قال الجهاد في سبيل yace الله yin yaƙi don taimakawa addinin Allah قال ثم ماذا sannan kuma yace sai kuma me قال yace ثم الحج sannan hajji da aka yi nagarta a cikinsa aka yi shi yadda aka ce a yi ya zama ya samu karɓuwa
أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال bin masrudin qala da sanan wahabin an maharamata an abihi qal yace na ji suwadan da abi salihin yace na ji mahaifina yana cewa na ji aba huraira yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin allah mutum uku ne na farko wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin allah to baƙo ne na allah na biyu wanda ya fita hajji na uku wanda ya fita umra to duk kowane ɗaya daga cikin waɗannan baƙi ne na allah من عبد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره يا كما كما الله صلى الله عليه وسلم من الله يا ce yakin da tsoho zai yi yakin da yaro karami zai yi yakin da wanda yake rarrauna zai yi yakin da mace za ta yi alhaji wal umra shi ne su yi hajji su yi umra kowanne daga cikin wannan ga yakin da zai in yi hajji ko ya yi umra kamar ya yi yaƙi ne قريش المروزي قال حدثنا الفريد وهو ابن عيار عن منصور عن ابي هازم عن ابي هريره قال ابو هريره يتي من قال صلى الله عليه وسلم يتي wanda ya yi hajji zuwa ga ɗakin nan ka'aba ya zamo a hajjin nasa bai faɗi maganar da bata dace ba bai abin da yake kangara ba sai ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba wani zunubi a kansa duk zunubinsa an wanke na'am Wannan ya nuna kenan da babban zunubin da karamin zunubi.
yau wannan ya nuna da babban zunubi da karamin zunubi tun da an ce kamar yadda ranar da mahaifiyarsa ta haife shi dan da mahaifiyarsa ko ta haife shi ai ba shi da zunubi karami ko babba وهو ابن ابي املته عن عائشه بنت طلحه قالت عائشه تجي امر بن ام المؤمنين عائشه عائشه uwar mummune ta bani labari tace na ce ya rasulullahi yanzu ba ma fita ba mu je mu ɗan mu yaƙi amma haka tare da kai ba ma fita tare mu yaƙi tare da kai ba fa inni la ara amalan bil qur'ani afdal min al jihad ni ina ganin a qur'ani ba aikin da aka nuna ɗaukakar sojan Allah da kiran sojan Allah irin yaƙi shi yasa ashe mu ma mata kenan sai a bari mu fita qala la ya sai maza ya ce a'a ko mata fa ku ce za ku fita wala kunna asan kuna da abin da za ku yi za a kira shi mafi kyan yaƙi mafi kyawun yaƙi hajjul bayt shine ku je ku yi haji ga Ka'aba hajjul mabrur hajji ko wanda yake managarci hajjin da yake za a bi duk tsarin da aka ce a bi ba ku fara da babu kwanar yin umra umma da ku tabbata da sai jama'a an malikin an subayya an abi salihin abi hurairata qala abu huraira ya ce qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila umra umra zuwa wata umrar faratu bima bayna mai kankarewa ne ga duk abin da aka yi tsakanin su hajjul mabrur hajjin da aka yi nagarta a ciki ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba ba farin mutaba farin farlil mutabati bayan alhaji wal umrati babu faralar jerantawa hadawa tsakanin haji da umra أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عذرة عذرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال Alim na Abbas, abin da zan yi ce, Alim na Abbas ya ce, قال رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, الله بين الحج والعمرة ku jeranta tsakanin haji da umra, in kun fara haji to ku yi umra bayan kun yi haji, haka nan kun fara umra to ku yi haji bayan wannan umra, ما ينفيان الفقر domin suna kore talauci, والذنوب suna kore laifuffuka, وما ينفي وهذا السليل الحديد kamar yadda zuga-zuga yake kore daudar da take cikin bakin karfe. In ana ana wa karfe zuga-zugi sai a ga duk daudar ta tashi.
أخبرنا محمد بن هارون أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان حيان جبارا جبانا.
أبو خالد أنا عبد قيس أنا عاصم أنا شديد أنا عبد الله قال يتي قال رسول من الله الله صلى الله عليه وسلم الله ne mas'udin ake nufi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تابعوا بين ku bai ku biya tsakanin haji da umra in ku haji ku umra ko in ku umra ku haji فإنه ما hakika su biyu aka hada su suna kore talauci suna kore laifuffuka ما ينفي kamar yadda zuga zuga yake kore dauda da take cikin bakin karfe وهذا ko dauda da take cikin zinari ko wadda take cikin azurfa ليس للحج والمبرور سواء haddin da aka yi nagarta a ciki ya samu karbuwa ba wani sakamako da za a bayar a kansa kansa da aljanna karancin ladan da za a bayar shi ne a bada aljanna
باب الحج عن الميت الذي nazara an ya hujja babin yin haji daga mamaci mamacin da yake kafin ya mutu ya bakanci zai haji mutum ya bakanci cewa zai haji sai Allah ya kaddara ya mutu bai je ya yi hajjin ba to a ce waliyinsa ya je ya masa hajjin أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي عن أبي بشر قال سمعت سيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة cewa wata mace نذرت أن تحج ta yi bakanci cewa ta je ta yi haji فماتت sai Allah ya kaddara ta mutu bata je ta yi hajjin ba فأتاه عن sai ɗan uwanta ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam قال عن ya ذلك tambayi manzon Allah daga wannan ya iya zuwa yi mata hajjin قال sai iya manzon Allah ya ce da shi أرأيت lau kana ala autika dairu ka faɗa min yanzu da a ce ƴan uwarka din nan da ta mutu ana bin ta bashi أكنت قارئه za ka biya mata قال نعم ya ce a ƙware ko me zai hana in biya mata قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فقل الله a to shi kenan abin da yake na Allah ku biya shi وهو حق بالوفاء domin bashin Allah shi ya fi cancanta ma a ce an biya a ce wanda ya bakanta kamar ya dora wa kansa ne lalle zai yi a kamar ya nuna Allah yana bin sa wannan abu باب الحج باب الحج عن البيت الذي لم يحج babin hajji daga mamaci wanda bai taba hajji ba har ya mutu wanda bai hajji da yake wajibi a kansa ba na musulunci har ya mutu to me hukuncin a ce a yi masa hajji أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياري قال حدثني موسى موسى بن موسى بن سلمة الهذلي alhuzali أن annabin abbasin ka cewa annabin abbasin Allah ya kare da a gare su ya ce أمرت امرأة سنان بن سلمة wata mace ta umarci sina na bin salamata الهذلي wanda yake daga banu huzaili dan dima wanda yake daga banu duhainata an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tambayan mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أن أمها ماتت cewa mahaifiyarta ta mutu alhali ba ta yi hajjin da yake farilla a kanta ba أفلا فيجزم عن أمها أن تحج عنها yanzu idan ita ta yi wa uwar ta ta hajji wannan zai wadatar wa uwar قال نعم manzo Allah ce kwarai kuwa لو كان على أمها دين da a ce akwai bashi bisa mahaifiyarta فقرته عنها ta biya bashin a maimakon uwar لم يكن يجزم ashe biyan yar ba zai wadatar wa uwar ba تحج عن shi yasa ta je ta yi wa yarta hajji ta yi wa uwar ta hajji ta je ta yi wa uwar ta hajji أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا حميد بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب السيتياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة شعرت مجين سألت ta النبي amsa ta da bayanin sallallahu alaihi wasallam daga mahaifinta wanda ya mutu ولم يهج alhali sanda ya mutum bai hajjin da yake farilla a kansa ba قال dan zala ce ki je ki wa ubanki haji ki je ki haji a maimakon babanki wato an gama dai akan cewa yi wa wani haji daidai ne a iya musamman wanda yake mamace ko dai ta fuskar bakanta ya bakanta ya yi ko kuma ta fuskar mai na farilla ba illa iyaka a wajen malikawa su suke ganin a maimakon a yi wa mamacin hajji duk da cewa eh sun yadda a yi mamacin hajji amma suka ce a maimakon a yi masa hajji gwamma a yi masa ma abin da amfanin zai fi yaduwa a ɗau kuɗin da za a yi hajjin a rabar ga waɗanda suke mabukata domin wannan amfanin zai fi yaduwa tunda dai akalla ai wanda yake ya mutu bai abu na farilla ba ai ya sare daga gare shi tunda ɗaya daga cikin sharuɗan wajabcin shi ne a ce yana da rai tunda bai da rai ai ya zama bai wajaba ba kenan a kansa to باب الحج عن الحي الذي لم يستوي la yasruku ala rahali babu a je ai wa mai rai ma haji a can baya duk maganar da ake ai wa wanda ya mutu ne haji to me ya hukunci kuma idan ya zama mai rai ne amma kuma ya zama yana da wani hanzari kamar wanda dole in za shi hajjin sai dai ya je akan dabba shi kuma baya iya zama akan dabba in ya hau dabbar faɗowa yake to me ya hukuncin wannan a ce ai masa ai masa haji
أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة cewa wata mace min hasama daga banu hasan سألت النبي ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a wato eh غداة جمع kashe garin muzdalifa wato kashe garin muzdalifa wato ran sallah kenan a sanda aka yi hajji a hajjin da uwar wada'i فقالت ta ce الله ya rasulallahi غداة الله في الحج farilla Allah a gaba da hajji akan bayinsa da Allah ya dora wa bayi lalle su je su yi hajji in dai akwai iko ta riski mahaifina alhali yana tsoho ya ta kwakwafe ya tsufa kwarai لا يستوي ba ba zai iya zama akan siddi ba أفأحج عنه na iya masa hajjin قال نعم a ita ce kwarai kuwa aka ce a manzala ya ce da ita kwarai ta iya masa hajji أخبرنا سيد بن عبد الرحمن أبو أبو أبو أبو عبيد المازني قال حدثنا سفيان عن ابن عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس مثله in gaba wannan hadisin باب العمرة على الرجل الذي لا يستطيع anan ne ake cewa mai maraƙi su'ud yadda ya dangana magana akan wannan wato ya yi kuskure da yake cewa da mara wahumin hadisi hassani shi hadisin a hassaniya yana magana ne akan tsoho shi kuma yana magana ne akan haji da yaro karami shi ma dai akwai hajji akwai maganar kai amma ba shi ne hadisin ita wannan hasaniyar ba ita hasaniya tambayar da take yi a kan tsoho ne babanta ne wanda yake ya tsofa ba zai iya zama a kan sirri ba babu umra- babu hukuncin a yi umra daga mutumin da bai da ikon yi umra wanda bai da ikon yi umra ai masa umra أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عن عن عن عمرو بن أوس عن أبي رجل razinin kuka yi annahu qal abu razinin ya ce يا رسول ya الله rasulullahi إن أبي شيخ كبير ubana ya tsufa kwarai لا يستطيع الحج bai da ikon ya fita haji ko umra زال ko ya hau kan raƙuma قال maza na ce حج عن أبيك ka je kai wa babanka haji ka je kai masa umra ashe an yi wa wani ma umra kenan ko da mai rai ne kenan in ya zama ba zai bai da ikon yin umra
باب تنزيه قراء الحج بقراء الدين babu kamar ta biyan bashi biyan haji da biyan bashi cewa wanda ake bin sa haji wani ya yi masa ai kamar a ce ana bin sa bashi ne ya biya masa أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير an Allah bin Zubairu ka ya ce جاء رجل wani mutum ya zo daga Banu Hassama wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace قال إن أبي hakika ubana tsoho ne ratattafafe ya ya tsufa kwarai لا سبيل bai da ikon hawa bai da ikon hawa dabba وهذا ذكره ga abin da Allah ya faranta a game da yin haji akan bayi ya riske shi yana wannan halin هل يجزي أن أهد idan ni na je ne masa hajjin hakan zai wadatar da shi قال manzo Allah ya ce أنت أكبر waladihi a duk ƴaƴansa kai ne babba قال نعم sai mu wannan mutumin yace kwarai ni ne babba a cikin ƴaƴansa قال sai manzo Allah ya ce أرأيت لو كان عليه دين ka faɗa min da a ce ana bin baban nan naka bashi ne كنت تقليه ka za ka biya masa bashi قال نعم sai mutum yake kwarai kuwa قال فهج manzo Allah ya ce to ka je ka masa haji أخبرنا أبو عاصم هشيش بن بن بن أسلم بن النسائي النسائي عن عبد الرزاق عبد الرزاق قال أنبأنا مأمر على هكذا بن أبي أبانا عن ikirin wata annabi Abbas ka wato shi hadisin ya karɓo ne da ɗan daga ɗan garin su Eh, shi mutumin nasa shi ma wanda aka karɓo ga hadisin daga gare shi mutumin nasa Eh, shi yasa hadisin gida ne kenan ko Ah, daga Abdullahi Abbasin ƙala yace قال رجل يا wani mutum ya ce ya Rasulullahi أبي مات hakika mahaifina ya mutu alhali bai riga ya yi hajji ba har Allah ya karɓi ransa أبا هج daidai ne in je in masa hajji قال sai manzon Allah ya ce أرأيت لو كان على عليه دين ina so ka faɗa min yanzu da a ce babanka ana bin sa bashi كنت قاريه za ka biya bashin da ake bin baban naka قال نعم sai mutum yake kwarai kuwa قال فدين manzon Allah ya ce ai bashin Allah shine ya fi cancanta da adiya أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى عن- عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا wani mutum سأل النبي ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama أن أبي cewa mahaifina hajji ya riske shi alhali yana tsoho wanda ya ƙare kwarai لا يثبت على baya iya zama akan dabba فإن فإن شددت فإن شددت shadatu in nace bara in dora shi akan dabbar in ya so in daure shi tamam akan dabbar na ina jin tsoron kai ya zo ya mutu daidai ne in je in masa hajji قال dan Allah ya ce أرأيت لو كان عليه ina so ka faɗa min ba ni labari yanzu da a ce bashi ake bin baban nan naka فقريته a ka biya masa bashin كان مجزيا biyan naka gare shi zai wadatar قال نعم mutum yake kwarai kuwa قال فهو sai don za ce kuka je kawai mahaifin kaji duk dai waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa ashe kiyasi hujja ne a addini tunda anan manzala sallallahu alaihi wasallam duk yana kiyasta bashin Allah ne da bashin mutane ko abin da yake haƙƙi na Allah da abin da yake haƙƙi na mutane ashe kiyasi hujja ne kenan a addini shi yasa da gaba ɗaya suka ce ai ba kiyasi a addini sun yi gajeren fahimta inda sun dubi duk irin wannan hujjojin sai su tabba gano cewa lalle akwai eh, hujjoji da suke tabbatar da kiyasi yasa akwai malamin da ya yi littafi musamman akan hujjojin kiyasi daga qur'ani da hadisi da asaru na sahabbai da tabi'ai ya kawo dalilai ɗari uku har da ɗan ɗoriya a kai na tabbatar da cewa shi kiyasi ai hujja ne a addini to yasa duk masababin nan hudu sun yarda da cewa kiyasi hujja ne Eh, a hanafiyawa wanda ta wani wajen ma sun fi kowa aiki da kiyasi sannan malikawa sannan shafi'awa sannan hanabilawa hanabilawa su ne na ƙarshe wajen aiki da kiyasi ba ba ko ina suke aiki da kiyasi ba sai ta ƙure ƙwarar domin su a wajen su hadisi da ifi ma ya fi daga kiyasi to amma dai an rasa hadisin ko da da ifi to sai a koma ga kiyasi zahiriyawa su suka ce gaba ɗaya kiyasi ba hujja ba ne gaba ɗaya kiyasi ba hujja ba ne wato malamin su babba ibn hazmin ya yi tafi musamman akan tabbatar da cewa kiyasi ba hujja ba ne a addini to باب هذه المرأة عن الرجل babu hajjin mace daga namiji daidai ne mace ta je ta yi hajji a maimakon namiji أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه أنا أنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال حديث واتو نمو وقال آية قال فرد بن عباس farun abbasin ya kasance shi ne abin kuturtawar manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya hau raƙumi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah, yana cikin waɗanda manzon Allah kenan ya ɗauka akwai mutane wajen guda arba'in wanda ya zo a hadisai daban-daban cewa manzon Allah ya ɗauke su a bayan dabba wanda akwai musamman malaman da yake su waƙe waɗannan ko su yi littafi akan sunayen waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su a bayansa akan dabba ɗaya to sai wata mace daga banu hasama ta zo tana tambayarsa sai fardu ya haɗi yana kallon matar wata zuri da ita ma tana kallonsa fardu mutum ne kyakkyawa kyakkyawa ta wani wajen yana ya ɗauko kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ma kuma matar kyakkyawa ce da zama kowane a cikinsu yana kallon ɗaya manzo Allah sai ya haɗi yana juyar da fuskar fardu zuwa ɗaya gefen in ya wuya haka zai zo sai ya juya masa fuskar can matar nan tace ya rasulullahi hakika farilla Allah a cikin haji akan bayi ta riski mahaifina alhali yana tsohon kararre ba shi da ikon ya zauna akan taguwa bai da ikon ya zauna akan taguwa daidai ne je in masa haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai ki je ki masa wannan koya abu ne a haƙƙin manzo na ban kwana a shekara ta goma daga hijira shi yasa kenan ba yiwuwar ma a ce mansuhi ne نعم.
قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن صالح بن قيسان عن عن ابن شهاب ان سليمان بن يسار عبره ان ابن عباس عبره shi wannan hadisin shi kuma na abu dawud ne shi abu dawud da malamin nasa'i ne yana cikin almajiran abu dawud shi nasa'i to a cewa abdullahi abbas ya ba shi labari annaba akan cewa wata mace daga banu hatsama ta tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin ban kwana alhali farun abbasin shi ne abin kuturtawar manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi akan kuturin dabbar sa ya ce ya rasulallahi hakika farilla Allah akan na hajji akan bayi ta riski mahaifina yana tsoho babba baya iya zama akan taguwa an abu jalu idan ni naje ne masa hajjin wannan zai biya farillar daga gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne ta kwarai kuwa a sifarin abasin ya haɗe yana gobe gare ta an ce mace ce kyakkyawa kwarai maza da sallallahu alaihi wasallam sai ya kama faro wata wuri duyar da fuskarsa daga ɗaya ɓangaren babin cewa namiji ya je wa mace hajji an muhammadin an ya hayar ne abi isaka an sulaiman da yasarin an alfar da abbasin an raukana da zifan nabiyyi ya kasance abin kututa a annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo ga manzon Allah fa ja'ahu rajul wani mutum ya zo ga manzon Allah fa kala yace ya rasulullahi ya rasulullahi haƙiƙa kuwa ta tsohuwa ce ta tsufa kwarai amartu ha idan na dora ta akan dabba ba za ta iya zama ba faɗowa za ta in kuma nace bara in daure ta ina jin tsoron kada haka din ya zama sababin ma mutuwarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗa min yanzu da a ce bashi ake bin mahaifiyar nan taka a kun ta ƙari yahu za ka biya mata ka biya mata bashin sai mutumin ya ce ƙwarai me zai hana in biya mata sai manzo Allah ya ce shi ke ka je ka wa uwarka haji kai haji a maimakon mahaifiyarka نعم
ka bar waladi babin cewa yadda aka fi so shi ne idan mutum ya zama bai je ya yi hajji ba ga shi ya bar 'ya'ya da yawa to wanda yake babba a cikinsu ya je ya yi masa hajji أخبرنا أبو إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن annabi النبي sallallahu alaihi wasallam kala da rajulin ya ce da wani mutum أنت أكبر ولد أبيك kaga kai ne babba a cikin 'ya'yan mahaifinka حج عنه shi yasa ka je ka yi masa hajji tunda dai ya mutu bai hajji ba نعم باب الحج بالصغير babu je a yi hajji da yaro karami أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن don kurejin a nufin abbasin عباس أن امرأة cewa wata mace رفع سبيل لها ta ɗaga wani yaro na ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالت ta ce da shi لله ya rasulullahi هذا حج yanzu wannan in yi hajji za a ce hajjin ya inganta قال نعم ya ci kwarai Allah ce kwarai in yi hajjin shi ma hajjin za a ce ya inganta amma za a baki lada shi yasa kamar mazhabar malikawa suka ce kenan sai shi waliyin yaro ya masa harama ya tsiraita shi kuma da abin da yake bukatar yake karɓar wani ya wa wani ya iya masa amma abin da ba a karɓar wani ya wa wani to sai a kira kamar raka ta yi tsawafi tun da sallah wani bayi wa wani sallah
عبر محمود بن محمود بن غيلان قال حدثنا بشير بن السري قال حدثنا سفيان عن عن محمد عن عن عقبة عن قريب Ah, ya karɓar daga kuraifu shi kuma ya karɓar daga ibrahim abbasin ƙala ya ce رفعت امرأة سجية sabiyar laha wata mace ta daga wani yaro nata من هودج daga wadda rubuka فقالت ta ce ya rasulallahi يا حج yanzu wannan in yi hajji hajjin ya inganta قال نعم manzo Allah ya ce kwarai ولك أجر ake amma ke za a ba ladan عبرنا عمرو بن رسول قال حدثنا أبو نعيم قal حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة an kurabin annabi abbasin ka yace رفعت امرأة wata mace ta dago ɗan- ɗanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت yace ya rasulullah in wannan ya hajji hajjin ya inganta قال نعم manzo Allah ya ce kwarai kuwa ولك أجر kuma amma ke za a ba ladan أخبرنا عبد الله بن مجاهد بن بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن بن عقبة ha tahawilin عن حارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له أن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال أبراهيم عباس يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya taho فلما كان yayin da ya zo wato a hajjin ban kwana yayin da ya zo gu da ake kira rauha sai ya game da wasu mutane ya ce da su suwaye ku قالوا suka ce musulmi قالوا من أنتم suka ce da manzo suwaye ku kuma ba su gane ko waye ba sai sahabbai suka yi masa suka ce manzon Allah ne ya ce fara jikin mar'atun sabiyyan min al-mihaffati sai wata mace ta fito da wani yaro daga cikin darbuka ta ce yanzu nan yi haji hajin ya inganta mazala ce kwarai kuwa amma za a baki lada ke za a ba lada
أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد سعد بن عقيل irshidi na bin sa'adin abun rabi wal haris ibn miskinin قراءة عليه وعن أصبر عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديث النبوة الثاني ومن قال صلى الله عليه وسلم مر بامرأته يا wuce da wata mace في حجرها alhali tana cikin darbukarta akwai yaro tare da ita sai ta ce ya rasulallah yanzu wannan in yi hajji hajjin ya inganta maza la ki kwarai za a baki ladan hajji باب الوقت lazi ya da fihi nabi sallallahu alaihi wasallam min almadinati lil hajji babu wakacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin sa daga Madina dan ya je hajji wato a shekara ta goma daga hijira أخبرنا عماد بن سعيد عن ابن أبي داودة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عروة أنها سمعت عائشة cewa ita ta ji sai da Aisha ta kulu tana cewa أجنى مع رسول mun fito tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage kwana biyar watan zulqa'da ya mutu لا نرى إلا الحج mu a fahimtar mu hajji kawai za a yi حتى إذا دنونا من a yayin da muka je kusa da makka أمر رسول manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda bai taho da hadaya ba إذا نام cewa idan ya dawafi da Ka'aba أن يمشي ya tahalluli wato ya umra kenan ya zamo yayi tamattu'i in ya so daga baya ya harama da haji amma wanda yake sun taho da hadaya su aka ce su ji gaba da zama bisa haramarsu har sai sun dawo daga arfa المواقيت Na babin miƙatai guraren da ake harama
باب الميقات عن النبي babin miƙatin mutanen madina أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عبره أن أن عن
an abdullahi bin umar akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai hadisin muwadda ne kuma wannan dai ya fi wa'ancan ulubu inda a wannan tsakanin shi na sa'i da imam malik mutum ɗaya ne wa'ancan ko galibi duk mutum biyu ne to a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فتي ma mutanen madina su yi harama da hajji ko umra daga gu da ake kira zulhulaifa wanda an ce wannan miƙatin ya fi kowane miƙati nisa daga makka وعلى الشعب mutan shan ko su yi harama daga juhufa وعلى الليل من mutanen nan ko su yi harama daga ƙarnin manazir قال عبد الله abdullahi bin umar ya ce وبلغني na sami labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يحل أهل mutanen yaman kuma su yi harama daga yalamlam
باب ميقات أهل الشام babu gurin da mutanen shan za su yi harama da hajji أخبرنا قتيبة قال حدثنا إليس بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد wani mutum ya tsaya a masallaci قال يا رسول ya ce ya rasulallahi الله تأمرنا أن-" daga ina kake umartar mu mi harama قال رسول الله manzo صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم يحل أهل المسجد mutanen madina su yi harama da hajji ko umra daga zulhulaifa ويحل أهل الشام mutanen sham su yi harama da hajji ko umra daga juhufa ويحل أهل mutanen najad su yi harama da hajji ko umra daga karnul manazir قال ابن عمر abdullahi bin umar ya ce يزعمون suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen Yaman su yi harama daga Yalamlam وكان ابن عمر Abdullahi bin Umar yana cewa لم ألقه haza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta karshen nan ni ban ji ta daga bakin manzon Allah ba amma an faɗa min cewa ya faɗa
باب ميقات أهل مصر babu gurin da mutanen Misra za su yi harama da hajji ko umra أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بازار بن بهرام قال حدثنا المعافى عن أفلاه بن حميد عن القاسم عن عائشة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقتل أهل المدينة ya sanya gurin harama ga mutanen Madina shine Zulhulaifa ولأهل الشام ومصر الجوفة ya sanya Juhufa kuma Juhufata ya sanya Juhufa a matsayin wurin harama ga mutan Sham da Misra ولأهل العراق mutanen Iraq ko ya sanya musu za ta irkin ولأهل اليمن Ah, ya sanya ya lamlabu ga mutanen Yaman باب ميقات أهل اليمن shi ne irkul iraqu ya lamlamu yamani wa bi zulhulaifati ya harumul madani ko yuhrimul madani والشام جهفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني من رواق قرى عن هرم طرق العراق يلملم اليمن وبذي الهليفة يهرم المدني والشام جهفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني باب ميقات أهل اليمن باب ميقات متعن اليمن شنو أخبرنا ربيع بن سليمان صاحب الشافعي وأتو ربيع المرادي يعني ذلك المادرين إمام الشافعي ها؟
shi ne kada ahalin isra
أي أي كده مهم. حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس شي ربيع بن سليمان المادري إمام الشافعي يدعي كما الله قدر يدعي باين إمام الشافعي zai da wajen shekara 60 da wani abu bayan imamin shafi'i to dan sai ɗari biyu da wajen saba'in ya wafati wanda shi malamin nasa imamin shafi ya wafati tun ɗari biyu da hudu tun watan da hudu ya wafati to أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذرولة cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗiba mutanen Madina zan hulaifa وأهل الشام الجوفة ya sanya dufa gurin harama ga mutanen Sham ولأهل mutanen nan kuma qarnul manazir ولأهل mutan Yaman kuma ya lamlam وقال manzo Allah kuma yace إن لهن wannan shine gurin harama ga waɗannan wanda aka ambata ولكل آت da ma kuma duk wanda ya zo ya biyo ta su ya zama yana nufin ya je haji ko umra daga wani wajen daban ومن كان أهله wanda gidansu yake koma ba miƙati ma'ana daga inda yake har a je makka ba wani miƙati kamar mutanen jidda daga jidda har makka ba wani miƙati duk miƙatin an wuce shi duk miƙatan suna baya A'a, ko suna can gaba sai an wuce makka za a wani miƙatin To, kamar irin waɗannan حيث يشوف to sai ya harama daga inda ya fara tafiya حتى يأتي ذلك أهل المدينة ala ahli makka har wannan maganar ma ta hada da su kansu mutanen makka wanda yake zaune a cikin makka yake nufin yin hajji to ba sai ya je wani waje ya harama ba daga makkan sai ya harama da hajjinsa in daidai dan ƙasa ne ko bako ko da bako ne wanda ya je kamar mutanen da suke zuwa wanda su da yawa sukan je tinkan a ce takwas ga watan zulhijja ranar fita to ya je masalan ya yi umra ya ta halluli to zai harama da hajji sai ya harama kawai daga makka amma an so in zai harama ya je masallaci ya ɗau harami amma daga gidansa ma duk inda gidansa yake ya yi haramar ya wadatar amma dai an fi so ne ya je masallaci ya ɗauko harami daga can
babu miƙati halin jinin na'am ba wasu da isha da ake ɗauko harama a wannan ai umra wannan hajji ya ke bantar yawwa wancan umra ce ita umra ba dama a yi harama da ita daga cikin makka ko mutumin makka ne ko ɗan ƙasa ne dole sai ya fita wajiyar harami ehem to shine kuma cewa wajen da aka je nan tan'im shine mafi kusa ce ba inda harami yake saurin karewa irin ta hanyar tan'im shi yasa manzo Allah ya ce aje da Aisha ta yi harama kuma shi yasa sai aka mai da shi wajen harama to babu miƙati halin jinin in babu miƙatin mutanen Najdu أخبرنا أبو تيمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجل Kala manzala ya ce hidu ahlul madinati min zulhulaifati mutanen madina su yi harama da haji daga zulhulaifa mutan shan ko su yi harama daga juhufa mutanen najdu su yi harama daga karnul manazil وذكر لي ablan umar ya ce an ambata min amma ba ni na ji da kunne na ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen yaman su yi harama da haji ko umra daga yalamda باب ميقات أهل اليمن babu wajen da mutanen idatu za su yi harama أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن المؤافى عن أفلاح بن هميد عن القاسم عن عائشة قالت سيدة عائشة تتي وقت رسول Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wurin harama da haji ko umra ga mutanen Madina shine Zulhulaifa وأهل الشام mutanen Sham kuma da Misra Jufa ولأهل العراق mutanen Iraq ma za su irge ولأهل mutanen Najd kuma Qarnul ولأهل Manazil العراق mutanen Yaman kuma Yalamlam باب من كان أهله babu wanda iyalinsa suke ƙasa da miƙati ya zama miƙatin yana bayansu to za a ce sai ya koma can miƙatin ya ɗauko harama sannan ya dawo ko ko zai harama daga inda yake أخبرنا أبو بن إبراهيم الدورقي an muhammad ibn ja'far qala haddathana ma'mar qala akhbarani abdullah ibn dawus an abihi an ibn abbas qala abdullah ibn abbas Allah ya kare da a gare su yace وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye gurin harama da haji ko umra ga mutanen Madina shine Zulhulaifa وأهل الشام mutanen Sham ko Juhufa ولأهل mutanen nan da kokarun manazil ولأهل mutanen yaman ko ya lamlar قال ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine gurin harama ga waɗannan da kuma duk wanda ya biyo ta nan ma wanda ba mutumin nan ne ba من أراد tun da ya zama yana nufin ya je ya haji ne ko umra
ومن كان من غزال wanda garin su yake ƙasa da nan to sai ya harama daga inda ya fara حتى يبلغ ذلك أهل أهل مكة.
har har wato wannan ya kai ga ahla makka mutanen makka su kansu mutanen makka in za su yi haji za su yi harama da hajjin ne daga cikin makka ba sai sun fita wani waje ba أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن داوود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da gurin harama ga mutanen Madina shine Zulhulaifa.
ولأهل الشام Mutanen Sham kuma Dofa, ولأهل mutanen Yaman kuma Yalamlamu, ولأهل mutanen nan da kokarun manazir.
حر لهم Wannan shine guraren harama ga waɗannan da kuma duk wanda ya biyo ma ta wajen wanda ba mutumin wajen bane.
من كان In dai ya zama yana nufin ya je ya haji ne ko umra, من كان دونه wanda yake ƙasa da nan من أهله to zai harama da haji ko umra daga gidansu.
حتى أن أهل مكة Har dai mutanen Makka منها a zai zafi harama daga gare daga cikin makka hatta inna ahla makkata sai ta shi babu ta'arifi zulhu da fatiko
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق من ما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين